أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasu ne ba mu ikon saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wa dawa na babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah a darasi da ya gabata ba mu gushe ba dai muna cikin babi wanda ibn al-qayyim ya bude shi da unwani cewa man i'tamada ala al-afwi ma al-israr ala al-dhanbi fa huwa kal mu'amid malam ya ɗauko wannan babin ne domin ya yi raddi ga wanda suke riya cewa a tunda Allah subhanahu wataala ya zama to mai afuwa ne mai rahma ne kuma mai karamci ne to don haka ko da zunubin da za su yi ba zai cutar da su ba ba zai hana Allah ya musu rahma ba ba zai hana Allah ya musu gafara ba saboda ayi rahmar Allah tana da yawa tare da cewa kuma suna tabbata akan wannan zunubi malam ya bude wannan babin a fasali yana raddi zuwa gare su yana cewa sun tabbatar da cewa Allah mai rahma ne mai gafara ne amma kuma sun cewa shi shadidul iqab ne sun mance cewa Allah subhanahu wa ta'ala la yuwaddu ba'su wa 'anil qawmi mujrimin malam ya koro hadisai a cikin wannan babi ko a cikin wannan fasali wanda mun karanto su daga cikin su diya wanda suke nuna cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana kama daga cikin bayan shi waɗanda ba su yi biyayya ga umarnin shi ba wanda ba su bi dokokin shi ba sannan kuma yana yin ni'ima ga fadla ga rahma ga ɗaukaka darja ga wanda suka bi dokokin shi suka rayu a ƙarƙashin a yi mushi biyayya da bin dokoki na shari'a kenan kaga dan ya nuna cewa wannan shubuha da ake so a tabbatar shubuha ce batacciya a inda zamu tashi mala yake cewa wa fihi وفي المسند حديث da muka karanta wancan mal da yake ta na darasi da ya gabata hadisi na karshe da yake ta wa fil musnad aidan min hadisi abi musa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mudminan lil khamri saqahu allah min nahri lughutati al-ghutha alaysa min nahri lughutati yake cewa manzo Allah yake cewa duk wanda ya mutu yana mai shan giya mudumin ya zo wanda har ya mutu bai bar shan giya ba bai tuwo ba ya je samu Allah a wannan hali manzo Allah ke ta saqahu Allah min nahri al-ghuba Allah subhanahu wata'ala zai shayar da shi daga korama ko tafki wanda ake ce ma korama al-ghuba sai sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene nahru al-ghuba sai manzo Allah ke cewa nahrun yajri min furujil mumisat yake cewa wata korama ce wadda take gudana take kwarowa daga gaba kuka ce daga farji na mata mazinata ruwa ne da yake hutuwa daga mata karuwai to wannan ruwan da yake hutuwa mai wari shine za a shayar da wanda ya rayu yana shan giya yana shan giya har ya mutu sai manzo Allah yake cewa wannan ruwan shi ba wai shan shi ba ma kadai yu'zi ahlu yu'zi ahlan nari rihu furujihim a warin gaban wa'annan mata warin gaban su kadai yana cutar da yan wuta to ina kuma a ce maka abin da zai huto daga ciki warin gaban kadai yana cutar da yan wuta to ina abin da zai huto daga cikin gaban nasu to wannan dan a nuna muni na wannan a korama ko da za a shayar da wa'annan wanda suka mutu suna ko wanda ya mutu yana mai shan giya kaga wannan ma zai ƙara nuna maka cewa lalle Allah yana da rahama yana da afuwa amma kuma akwai ukuba da ya tanada ga wanda suka saba mashi suka ki barin abin da ya ce a bari kaga wannan ɗaya daga ciki kenan wa fihi aidan mala yake cewa haka nan dai a cikin musnad daga kenan abi musa ko qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات كو يعرض أو تقوية فأما عرض فأما عرضتان فجداد ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه أو آخذ بشماله مازال لك تعاون حديثا تعرض الناس ذا بجوتو لمتاني ma'ana za a kawo mutane gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin a musu hisabi ko a musu tambayoyi za a musu salasu a aradat bujurtowa guda uku yake cewa fa amma ardatani kaga bujurtowa ta hauko ta hauko da ta biyu to su wannan jidalun wa ma'azir kawai jayayya ce za su yi ta yi mutane a gaban Allah da kuma ba da usuli su yi ta jayayya a ce an yi kaza ka ce baka yi ba an yi kaza ya ce bai yi ba har sai ya kai ma lokacin da za a je a rihe bakin mutane a ba gaɓoɓinsu dama su yi magana saboda jayayyar mutum ta kai an ce ya yi kaza ya ce bai yi ba an ce ya yi kaza sai an rihe bakin nashi a ce gaɓoɓi su yi magana halma za su ce wa ƙalu lijilodi lewa shahitum alaina man shi ma za su ringa ce ma fatar su da ko gaɓoɓi nasu gaɓoɓin su da suka ba da shaida akan su lima shahitum alaina dan me kuka ba da shaida akan mu sai su ce musu qalu an taqala Allahu allazi an tawa kulli shay wa huwa khalaqakum awwal marra to maza la ta wannan buyutowa ta bi da ta daya kawai za a yi ta jayya ne mu wa ma'azib da ko ba da uzur da ko ba da hamzari me yasa ba kai ba kaza saboda kaza saboda kaza ya Allah ai saboda bane lahiya ko saboda kaza ko manzo bai zo mana ko kaza alhali ko ba haka bane manzo la ta wa amma salisatu amma buyutowa ta uku ita kuma fa inda zalika tatiru suf a lokacin nan ne kuma a a takardu suke tashi a lokacin nan ne za a tabbatar ma da kowa takardar shi a hannu shine takardu za su tashi a hannu za a miƙa ma kowa takardar shi ta aikin shi a hannu fa akhizun bi yaminihi akwai wanda zai karɓi takardar shi da hannun da dama shi da hannun shi na dama akwai wanda zai karɓi takardar shi da hannun shi na hagu kaga wannan Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira a wani waje wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wanda aka bashi littafin shi a hannun hagu zai ce kaito na zai ce kaito shin kaitan shi ina ma a ce ba a bashi wannan littafin ba dama Allah subhanahu wataala zai wuri kowa daga an bashi littafin shi Allah zai ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka kaga abin da yake ciki wannan karanta da zaka yi ta ishe ka hisabi ka iya gane matsayin ka ina zaka je to kaga wannan tun anan Allah subhanahu wataala manzo Allah subhanahu a wannan hadisin ya nuna cewa a ranar tashi alkiyama Allah zai kasa mutane kashi wanda za a ba su littafi a hannun hagu wanda za a ba su littafi a hannun dama wanda za a ba su littafi a hannun hagu a hannun dama afwan qur'ani ya ga mana matsayin su wanda za a ba su littafi a hannun hagu su ma qur'ani ya faɗi matsayin su kenan dan a nuna cewa wanda ya rayu kalkashin bijin tema Allah subhanahu wataala kalkashin kin kin bin dokokin Allah ga hukumar shi haka shi ma wanda ya rayu kalkashin bin Allah subhanahu wataala shi ma ga sakamakon shi malik ta fi musnad aidan min hadith min mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala malik cewa daga dai cikin musnad na imam ahmad daga hadisin abdullah dan mas'ud daga Allah tabbata ga shi cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wa muhaqqawati dhunub manzo Allah yake cewa kashedun ku ga kashedun ku ga walakantar da zunubi muhaqqawat zunufai wanda kuke ganin cewa ba komai bane ke zunufai wanda kuke walakantar da su kuke ganin kananan zunufai ne manzo Allah yake cewa fa innahunna su wa innan zunubai yajtami'na ala rajuli suna taruwa ga mutum suna taruwa akan mutum hatta yi hulikahu au hatta yi hulikan nan har su hallakar da shi mana wannan zulufin da ke ganin ƙananan zulufai ne to za su taru za su taru su zama da yawa har su hallakar da mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya buga misali dan mutane su gane dan mu gane cewa misali ma misali yana daga cikin dalili na hankali wanda shari'a ta aiki da shi saboda misali ne mutum zai iya zai iya sawwarawa zai iya kwatantawa cin kwallo shi ya ga faruwar wannan abin a mazalla yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake wannan sahabi yake cewa wa daraba lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mathala sai manzon Allah ya buga misali ga wa'innan muhaqqaratul dhunub yake cewa kamathali qaumin kamar mutane ne wa'inda nazalu arda falatin suka sauka a wata ƙasa a wani waje sahara daji ne wata ƙasa daji wanda ba kuma ce fala shine daji inda babu kowa kuka ce sahara da suka sauka anan fa hadara sani'ul qawmi sai wanda yake ima mutane aiki ya zo shi ma'ana wanda zai dafa musu abinci ya ba su ruwa ko wani sai ya zo shi da ya zo shi fa ja'ala ar-rajulu yanṭaliqu fa yaji'u bil 'udi wal rajulu yaji'u bil 'udi kawai sai a nan kawai kowane wannan ya je ya ɗauko icce wannan ya je ya ɗauko icce wannan ya je ya ɗauko icce hatta jama'u sawadan har sai da suka hada wani kiraruwa masu yawa shine suka hada wani icce mai yawa shine duhu ma'ana ta abin da aka tara shi ya dan yi duhu duhu kamar dai abu mai yawa to har sai da suka tara itatuwa masu yawa da za su huwa wuta da su da suka tara wannan itatuwan wa adda junaran sai suka hura wuta da suka hura wuta fa'amdaju ma qad fa'amdaju ma qadafu fiha abinda suka dora akan wannan wutar hayyana na ma'ana in abinci ne suka dora wannan abincin hayye da ku wannan shine misalin wannan mutanen a misalin afuwar muhaqqaqati dhunub kananan zulfai ka dauka ga wannan mutumin da yazo yaya aka yi wannan itatuwan da suke kawowa har ya samu damar dawo wannan abincin kowa ita ne kaɗan zai ka wannan ya ka kaɗan wannan ya ka kaɗan wannan ya ka kaɗan amma wannan kaɗan kaɗan inda aka haɗa su a waje guda aka huruta su ne suka samu dama suka dafa wannan abincin kenan ka ga zunubai ƙanana suna taruwa suna taruwa suna taruwa ya zanta matsayin mana za su hallakar da mutum ke sa malamai suke cewa wai kan mutum ya ji ana cewa aikata abu kaza makaruhi ne aikata aikata abu kaza makaruhi ne to yawan aikata makaruhi yana kai mutum zuwa aikata haramun yawan aikata makaruhi yana kai mutum zuwa aikata haramun da haka shi yasa a toga cewa a kananan a kananan laifuffuka kananan laifuffuka wanda ake ganin laifuka ne wanda ba kaba'ir ba kanana to tabbata a kansu da istimrari a kansu to yana kai mutum zuwa aikata manyan laifuka shi yasa ko malamai suke ba da in za su yi ta'arifin fasiki suke cewa shi ne wanda ijtanabal kaba'ir wa lam yusirra ala al-asabi aw ala al shi ne wanda ya nisanci manya-manyan laifuka irin shan giya irin ƙarya irin zina irin menene sannan kuma bayya tabbata akan ƙananan laifuka shi ne fasiki akwai fasiki eh to kaga wannan zai nuna maka cewa a shi ƙananan laifuka da ake rena su to za su iya zaguwa su zama manyan laifuka wanda za su halakar da mutum shi yasa manzo Allah da yake faɗi a hadisi cewa wani lokaci mutum zai yi magana da wata kalma shi bai damu da wannan kalmar ba amma wannan kalmar za ta iya jiyo shi wuta za ta iya kai mutum cikin nisan da zai shiga tsakanin kamar a kamar tsakanin ya ke cewa gabas da yamma inda za ta jiyo mutum zuwa wuta ta halakar da shi to wannan hadisin yana yana nuna cewa kaga wannan hadisin zai nuna maka cewa ashe babu magana cewa al-ihtima da al ba magana cewa mutum ya dogara akan kanana ya dogara akan afwal Allah san tare da kuma cewa yana tabbatuwa akan wannan laifuka da yake kaga ko da tsaron laifuka ne to za su iya dawo su su hallaka shi wannan hadisin malamai suna da maganganu akan shi ana cewa hadisi ne wanda bai tabbata ba saboda akwai imran a cikin shi imran ibn dawar al-qaffan an ce barifi ne duk da wasu na cewa an wasa bashi amma dai hadisin ko bai tabbata ba akwai hadisi da yake goya mashi baya a cikin musnad na imamu ahmad hadisin sa'ad ibn sa'ad wanda manzo Allah yake cewa iyyakum muhaqqaratiz dhunub sai yake cewa ka shedin ku da kananan zulufai da zulufan da za ku za ku raina su ko lafanta su manzo Allah yake cewa su waɗannan zunufai yake cewa mathalu qaumin nazalu biwadi kamar wasu mutane ne wanda suka sabuka a wani kwari a wani waje ko a wani daji faja'a zabi'udin hatta an da ju khubzatahu sai wannan ɗaya daga cikin su yazo da wani icce da yazo da wannan iccen har suka samu dama suka dafa suka dafa wannan gurasa gurasa su gurasa da zasu ci manzo Allah ya ce wa inna muhaqqaratiz dhunubi lalle shi kananan laifuka ko laifukan da aka rena mata yi ukhadu biha sahibuha tuhlikuhu ko da yaushe aka kama wanda yake aikata su to za ta iya halakar da shi ko da ko da yaushe aka kama wanda yake aikata wannan kananan laifukan to za ta iya halakar da mutum kaga wannan hadisin yana karfafa ma wannan hadisin alfi kenan ko da a ce wannan hadisin bai inganta ba yana da shawahid ma'ana yana da hadisan da suke a bashi da akan cewa hadisi ne da ya tabbata ma'ana dai wannan ya nuna maka cewa ba a zunufi babu ba ba ba a raina zunufi kamar yadda aikin alheri ba a raina aikin alheri duk yadda ya kai karami tana yiwa kai kana ganin abu ne karami za ka yi amma kuma Allah subhanahu wataala ya dauke shi ya bada lada ko ya dauka darajar ka akan shi kamar da manzo Allah ta la tahqiranna min al ma'ruf shay'an kada ku walakanta abu na kirki aikin kirki ko da ya yake kada ku kaga cewa wannan ai ba wani abu bane da zai samu lada akan shi to haka shi ma lai aiki na min na sako to kan mutum ya ga cewa to ai kaza ne dai dan nayi kwas ko kuma dan nayi lido ko dan nayi kaza ga cewa ai ba koyi bane to wannan lidan zai zo ya taru ya taru ya taru ya zo kuma ya zama babban abu wanda zai binci kuma mutum aiki مالك وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على يضرب الجسر على على جهنم مازال لك تشوا صلى الله عليه وسلم مالك تشوا عفوا في الصحيح حديث يا ثبت في صحيح البخاري manzo Allah yake cewa daga Abi Hurairah ya dallata wajen yake cewa manzo Allah yake cewa yudawabu al-jisr ala jahannam za a ajiye wata gada a a saman wutar jahannama shine ran tashi alkiyama kenan wannan jahanna wannan gada ita ce sirati manzo Allah yake cewa fa akunu awwalu man yaju sai zama to ni ne mutum na farko wanda zai fara ketare wannan gadan wa du'a'u rusul yawma idin addu'al manzanni a wannan rana Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim kowane manzo kawai addu'a yake Allah ya kubutar Allah ya kubutar da al'ummar shi wa ala hafatayhi kalalib a gefen wannan gada ai gada ce to a gefen wannan gada nan kinta da nan kinta akwai kalalib ka ce karahuna ko ka ce tarko kamar karhe wanda zai iya kamo mutum ko ka ce kogiya akwai tarko ko karawuna wanda za su iya kamo mutum wannan tarko in misira shauki sa'adan kamar kaya ta sa'adan kaya sa'adan suna cewa kamar kutumcin kaya tsaidau kamar kawai kaya ce ne mai girma mai kawai take iya shiga cikin mutum to su wannan taukon haka suke manzo Allah ta cewa wannan tauko din tukhfiqu an-nasa bi a'malihim tana wankan mutane gwargwadon ayyukansu ma'ana shi idan mutum ya zo zai zai zai tsallaka to wannan daukon yana janyo mutane wannan kuma gwargwadon ayyukan mutane akwai wanda za ta iya janyo shi saboda aikin shi bai kai matsayin ya zo ya huce ba salim alim akwai wanda kuma zai iya zauwa ya huce salim alim saboda aikin shi ya kai wannan matsayin sai maza Allah yake cewa fa minhumul mubaqu bi amalihi akwai wanda za a hallakar da shi da aikin shi akwai wanda ma'ana aikin shi zai hallakar da shi saboda bai yi aikin kirki ba kawai daga ya zo kawai wannan tauko in kawai ya kamo shi ya nasa shi cikin wuta yake cewa wa minhumul mukhardalu akwai kuma wanda sai ya sha wala sai ya kukkace wanda sai wannan taukon ya mushi kata kata sai ya zabto shi daga nan ya zabto shi daga nan ya ya ya ya cewa ya yayyanke shi tukwana zai samu dama sun yanzu ya samu ya tsayar ta kaga bayan an sha wahala kenan hatta idza farada Allah min al-qada'i bain al-ibad manzo Allah ta cewa hasi yayin da Allah subhanahu wataala ya kare ya ya kare hukunci tsakanin bayi mana ya kare hisabi da auna ayyuka na bayi a lokacin nan wa arada an yukhrija min an-nar man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illa Allah a lokacin da Allah subhanahu wataala yayi nihin ya fitar daga wuta wanda yayi nihin ya ji kanshi kamar yadda muka ce duk yanda mumini yayi saban Allah duk yanda mumini yayi saban Allah ya je iske Allah ko da makomashi ba ta yi kyau ba a hauko to a ƙarshe dai Allah subhanahu wataala zai fitar da shi daga wuta ya kai shi aljanna akwai ceto da ake na ahlul kaba'ir akwai ceto kuma na ahlul tauhid wa'inda ko da daidai kwaye zan aka samu na imani a cikin zuciyar mutum to za a hudu shi da ƙarshe a kai shi aljanna mumini baya da goma a wuta to a lokacin da Allah subhanahu wataala ya nihin ya ceci wasu ya ji kan wasu ya hudu su daga wuta ya kasu aljanna min man ara min man kana shahadu Allah ila daga wanda suka zama to sun shaida babu babu abun babu abun bauta da tantance sai Allah kenan su ne musulmai amara al mala'ikatu an yukhrijuhum an yukhrijuhum afwan Allah sun a lokacin nan sai umarci mala'iku su fito da wa'annan mutanen fa ya'rifunahum bi alamati athar sujud mala'iku za su iya gane su ne da alamar sujada za su iya gane su daga sun ji za su ga alamar sujada da suka ima Allah sallolin da suka yi a duniya da mu dawo manzo Allah ya ce ayu inna ummati ko yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu al'umma manzo Allah za su zo suna da kyalli kyalli biyar suna da tsalli na guraren alwala da suka yi to su mala'iku za su gane wa'annan mutanen ne da alamar sujada sai manzo Allah ya ce wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula min ibn adam athar sujud Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akan wuta ta ci daga dan adam ta ci wannan gurbi na sujada ko da mutum ya shiga wuta wuta tana iya cin ko idan shi amma ba goshin da yake duka yi ma Allah sujada ba wannan wuta ba za ta ci shi ba a lokacin nan fa yukhrijunahum za a fitar da su za a fitar da su daga wuta wayannan mutanen qadim tuhshu bayan sun kone sun kone sun yi rumus a lokacin nan aka fitar da su fa yusabbu alaihim min ma'in yuqalu lahu ma'ul haya a lokacin nan za a je a zuba musu wani ruwa a wanke su ko a je a nasa su cikin wani ko a kwara musu wani ruwa wanda ake ce ma ma'ul hayati shine ruwan rayuwa kenan a lokacin nan fayan bituna da batar hibbati fi hamili sayil a lokacin nan sai su toho sai su tsoro irin yanda tsirowar da kwaya take a wajen da zarmu ya kawo ma'ana idan aka samu zarmu ya koro ya koro ciyayi da mine da mine to inda ya zo ya tarun wannan ya tsaya to duk ciyawa da za ta mutu za ka ta mutu da sauki saboda wannan ruwa ne zai zo tare a wannan wajen za ka ciyawa ta yi saukin mutuwa to haka su ma za su yi saukin tuwa mana daga an zuba musu wannan ruwan duk irin konewar da suka yi a lokacin nan fatar su za ta ciko naman su ya ciko fatar su ta dawo su zama to kawai ba su ba amma fa duk yadda suka sha wannan ni'imar da wane ne kamar da wani hadi a yazo a wata riwaya idan suka shiga aljanna sai an iya gane su sai an aljanna zaka ji suna cewa wa'annan ai an jahannama wanda aka fito daga jahannama ne za a iya gane su kaga saboda duk yadda suka sha ni'ima ta wannan ruwan da aka kwaza musu wannan hadisin shi ma dai yana nuna cewa a kaga Allah subhanahu wataala ya kalkasa mutane a gurgurdan ayyukansu akwai wanda aikin shi ne ma zai halakar da shi saboda bai tsaya yi abin da Allah subhanahu wataala ya ce ba karshe zai je ya fada cikin wannan gada ta sirati wani kuma a zai huce bayan ya sha wahala akwai wanda zai wuce manzo Allah ya ce akwai wanda zai wuce manzo Allah ya ce shine hukun wanda zai wuce akwai wanda zai zai wuce kamar kyauta ido wa minhum akwai wanda zai wuce kakkabar fi kamar da yazo a ruwaya a dogon hadisi akwai wanda zai wuce kamar kyauta ido akwai wanda zai wuce kamar walqiya akwai wanda zai zo zai wuce kamar doki mai karhi idan doki ya zo zai ketara waje da karhi haka wani zai zo wani kuma zai zo na wuce a hankali wani zai zo shine fa minhum al makhdush akwai kuma wanda sai wannan karshen ko a ce tarkon ya yayyage shi ya zabta abin da ya zabta a cikin shi kwana zai zo ya ketare wani kuma ya wada to kaga duka wannan mutane haka Allah subhanahu wa ta'ala kasa mutane shi sa Allah da yake a cikin alqur'ani wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani ɗaya daga cikin mutane sai ya ketare wannan gada sai Allah yake cewa ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا sai Allah ce sai mu ketara sai mu ceci wa'inda suka yi tsoron Allah to kaga wanda suka yi tsoron Allah ma hawa hawa ne ban tsoron Allah ma martaba martaba ne akwai wanda tsoron Allah shi yayi na wani yayi wani a ƙasa yake to wa'innan yan sama sama su ne za su zo su huce a wannan halin kamar walƙiya kamar yinin su kuma wanda yan ƙasa ƙasa su ne wanda ya sha wahala tukana za a shi dai a je dai a wuce ne tunda da ya sha wahala su kuma wanda suka yi zalimci kan wurinsu Allah ce za a bar su a nan a yake cewa za a bar su a nan a dunkushe shine wani wani zabu zalimi fiya jisiya to kaga wannan hadisi yana nuna cewa magana cewa a ce a dogara akan afuwar Allah Allah wannan magana ba ta so tun daga Allah subhanahu ya nuna cewa akwai wa'inda in suka zo sirai tun a sirai ma za su hada ba ma an je hisabi ba a sirai ma ayyukansu za su halakar da su مالك وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه مالك توا أتكن صحيح مسلم anhu daga dai abi hurairah Allah tabbata gare shi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah yake cewa faukan mutane waɗanda za a yi ma hisabi wanda za a musu hukunci ranar tashi alkiyama mutane guda uku ne manzo Allah yake cewa rajulun istashhada ko ustushhada rajulun ustushhida rajulun ustushhida mutumin da yayi ustushhida mutumin da yayi shahada a wajen yaki ya je jihadi ya je yayi yaƙi aka kashe shi mun sani cewa wanda aka kashe shi a wajen yaƙi yana da martaba yana da matsayi a cikin addini bal ma Allah ya ce ma ka a kira su matattu wala yahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya Allah ce su rayayyu suke za su zama cikin ni'imar Allah to duk da yanda jihadi ya kai matsayi to wannan mutumin an kashe shi a wajen yaƙi yayi shahada manzala ka ce fa utiya bihi za a zo da wannan mutumin fa arrafahu ni'amahu fa arafaha Allah zai sanar da shi ni'ima zai zai sanar da shi ni'imar da ya mishi kuma zai shi ma zai san ni'imar da Allah ya mishi a lokacin nan qala sai Allah subhanahu wataala ya ce da wannan mutumin fa ma alim fa ma amilta akun fiha me ka aikata a cikin wannan ni'imar da na maka qala sai wannan mutum ya ce qataltu fika hatta tushhidu na yi yaƙi fi ka ainihin ɗaukaka addinin ka saboda kai har sai da na yi shahada ma'ana sai da aka kashe ni ƙwala sai Allah su wata ce ka zauta ka yi ƙauya walakin na ƙasar ta an bi an yi ƙalu jari kai dai ka bari ka yi dai yaƙi ne kawai don dai a ce wane mai ƙauyin hali ne ko wane sadauki ne faɗar ƙila wannan kuma an faɗi mazala ce ta sun maƙume wa bihi sai Allah su wata ya umarni da wannan mutum fa sufe ba ala wajen sai a ja shi akan huskar shi hatta ulqiya fi an-nar har sai a ji a jefa sa a jefa shi a cikin wuta wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu sai kuma nabi mutumin da ya san ilimi yayi ilimi kuma ya ya koyar da wannan ilimin wa qara al-qur'ana ya karanta al-qur'ani za a zo da shi shi ma fa utiya bihi za a zo da shi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha Allah subhanahu wataala zai sanar da shi ni'imar shi shi ma kuma wannan mutum ya gane ni'imar Allah subhanahu wataala Allah ya wadi mishi ni'imar da ya mishi san eh Allah ka mun da ni'ima fa qala sai Allah zai ce da shi fa ma amilta fiya to me ka aikata wannan ni'imar da na baka na baka ilimi na yi kaza na yi kaza qala yace ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu na koyi ilimi ya Allah kuma na koyar da shi wa qara'atu fika al-qur'an kuma na karanta al-qur'ani saboda kai sai Allah ce ka zabta kayi ƙarya walakin naka ta'allamta al-ilma li yuqal alimun ka je koyi ilimi dan a ce maka malami wa qara'atu al-qur'ana li yuqal huwa qari ka karanta al-qur'ani dan a ce maka mai karatu dan a ce qari faqad qil wannan kuma an hadi summa umira bihi a lokacin nan Allah sai ya umarni da shi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar za a jashi akan huskar shi hal aje a jefa shi a cikin wuta wa rajul wasa'a Allahu alaihi mutum na uku shine wanda Allah subhanahu wataala ya yalwata mushi arziki ya bashi dukiya wa aqahu min asnafil mali kullihi Allah ya bashi dangi dangi na dukiya shanu raqum ma in ada ne in a yanzu ne kuma gidaje business shine motoci shine kaza komai an bashi fa utiya bihi za a zo da shi fa arafahu ni'amahu wa arafa fa arafa afu za a sanar Allah zai sanar da shi ni'imar shi shi ma ya san ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mushi qala sai Allah ya ce da shi fa ma amilta fiha to li aikata a cikin wannan ni'imar da na maka qala sai ya ce taraftu min sabili ma tarafun ma taraftu min sabili tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak yake cewa ban bar ba haka ne ko ban bar ba wata hanya ya ubangiji wadda kake so a ciyar a cikin wannan hanyar face sai da na ciyar a wannan hanya kuma saboda kai ma'ana babu wani aikin alkhairi da daga ana yi wanda kake so a yi wannan abin sai da na je na yi shi na kai mutane haji na gina masallatai na gina makarantu na ba da zakka na taimaka wa na yi dai abubuwa da yawa qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi kazabta kai ƙarya walakin naka fa'alta li yuqala huwa jawwab ka dai haka ne dan a ce wani kyauta gare shi faqad ila an hadi thumma umira bihi masiba ala wajhihi sai ayi Allah Allah ya bada umarni a jashi akan huskar shi a ji a sashi a wuta hatta da kai finna sai a ji a jefa shi a wuta wa fi lafzin a wani lafazi manzo Allah yake cewa fa haula ya awwal khalqillahi tusa'u bihi min nar yawm al-qiyama wayannan su ne farkon halittar Allah wanda za a kura wuta da su wanda za a tada wuta da su wani tashi al-qiyama kaga wannan hadisin ma hadisi ne zai nuna maka cewa ashe ko da mutum ya yi aiki ba wai ka rayu ma a cikin sa'ama Allah ba ka rayu kana wani zanihi kana zaton Allah subhanahu wataala ya zo ya maka ya maka rahama ko ya maka afuwa ko ya maka ramci a'a ka ma yi aikin kinkin ma to in baka yi saboda Allah ba za sakamakon to kaga wannan ina wanda kuma zai zo ya ce shi baya ma yin aikin saboda ni'imar Allah ko saboda rahmar Allah subhanahu wataala wannan hadisi ne wanda kawai zai tsoratar da al'umma zai tsoratar da musulmi kenan kaga dole ne in mutum zai yi duk abin da zai yi na ibada to zaman to zai yi ne saboda Allah subhanahu wataala ba wai dan a faɗi ba wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah yaqulu mala yake cewa naji shaykh al-islam ibn taymiyyah yana cewa kama kama anna khayran nas al-anbiya fa sharru an-nas man tashabbaha bihim min al-kadhabin kamar yanda mafificin mafifitai da ko mafi alkhairi daga cikin mutane su ne annabawa ko mafifici mafi alkhairi daga cikin halittar Allah su ne annabawa to haka nan fa sharrun nasi haka nan mafi sharri daga cikin mutane man tashabba bihim wanda yayi kama da annabawa wanda ya hau kan hanyar annabawa min al-kazzabin daga cikin makaryata ma'ana wanda ya shiga hanyar annabawa alhali kuma shi ƙarya yake ya zo yana yana aikin annabawa yana kira zuwa ga addini yana wa'azi alhali kuma ƙarya yake yana yi ne kawai ba saboda Allah ba dan a ce shi ne ko dan kaza ko dan ya zo ya shayayya da mutane ko dan ya nemi wani matsayi ake cewa wadda'a annahu minhu mutumin da ya kira ya ce mutumin da ya riya cewa ai shi yana daga cikin hayya ba hanyar annabawa yana daga cikin hanyar annabawa yake cewa fa khairun nas ba'dahu yake cewa to mafificin mutane mafi alkhairin mutane bayan annabawa sune al-ulama sune malamai والشهداء سوني الشهداء والصديقون سوني ما سو الصديقون ما سجسكيا ko a wata riwaya wal musaddiqun ko a wata riwaya wal musaddiqun da masu sadaka wal mukhlisun da ko masu yin ikhlasi wanda in za su yi abu kawai za su yi ne dan Allah sai manzo yayi afu ne shekul islam yake cewa sharrun nasi mafi sharri kuma a cikin mutane man tashabbaha bihim wanda kuma yayi kwatamce ko yayi kama da su amma yuhimu annahu minhum wa laysa minhum yana riya ko yana dimatar da cewa yana nuna cewa shi ma yana cikin su yana cikin malamai ko yana cikin shahidai ko yana cikin siddiqai ko yana cikin mukhlisun amma kuma alhali baya cikin su to kaga wannan malaika cewa wannan su ne sharri daga cikin mutane kuma tabbas su ne sharri daga cikin mutane a babu wanda zai zo yayi kama da wasu alhali kuma a zuciya shi baka bane ko kuma kawai akan ƙarya mutum ya zo ya yi karshe sa za a gani kamar da ake bada labarin a kissa wanda suke cewa suna cewa wai dan ba'ura kuma dai wane ne sunan shi watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawi Allah ke ta haka karanta musu wanda muka bashi ayoyin mu malami ne na gaske amma da ya bar aiki da abin da ya sani sai Allah ya ta fa atba'ahu shaytan sai shaytan ma ya bi shi mana shine ma ya zama mai gidan shaytan shaytan ma yana bin bayan shi sai Allah ya ce wa kana min al-ghawi sai zaman to daga cikin halakatu to kaga duk ilimin da ya tara amma kuma wannan ilimin bai amfane shi ba saboda bai aiki da shi ba shine wanda ake magana cikin suratul hashr kuma shi a cikin suratul wannan da anfal suratul anfal suna cewa wani ne amma dai bai tabbata ba kawai dai masu kisa ne suke faɗi Allah bai faɗo sunan shi saboda kistar ba wai su ake kusan sunan shi ba su ake faɗo izina a kisar da aka bada مالك كتاب في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عبد فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئاته هذه فطرحت عليه ثم طرح في النار مالك توا وفي صحيح البخاري يا زو أتكن صحيح البخاري دقى حديث أبي هريرة يضل تبتع غيشي دقى منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم منزل توا man kanat indahu li akhihi mazlama wanda ya zamanto a wajen shi akwai wani zalunci da yama dan uwan shi wani abu na zalunci na dan uwan shi a wajen shi wannan zaluncin dukiya ne aw irin ko ko mutuncin shi ne yake mutuncin shi ne ya taba zazzagin shi ne yayi ko ya walakanta shi ko yayi da shi to mazalla ka ta fal ya'ti to ya zo mishi da wannan abu in dukiya ta ya kai mishi kayan shi idan mutuncin shi ne ya taba ya je ya nemi gafara ya yahe mishi sai manzo Allah ya falyastahillaha min yaji ya warware wannan abin haƙƙin nashi da yake bashi ma'ana yaji ya bashi wannan haƙƙin nashi ya je ya halitta wannan hakkin nashi ya maida mashi kayan shi aula an yi kafin a kama shi wannan mutumin a lokacin kuma da za a kama shi laisa inda hudiya wala da bashi da dinari ko dirhami da zai iya biyan wannan hakkin nashi kawai yadda za a biya shine manzo Allah ka tafa in kana talawa sanata idan ya zama to yana da aikin kirki uki da min hasanati to za a za a dauki aikin kirkin shi a ba wannan mutumin da ya zalunta fa o iya haza sai a ba wannan mutumin da ya zalunta wa illa idan ko bashi da aikin kirki zunihi da kawai cike wannan zunihin nashi a uki da min sayyati za a dauki zunihin wancan mutumin uki da min sayyatihi hadhihi za a dauki zunihin wannan mutumin da ya cuta fa tsuri hat alai sai a labuta ma wannan wanda ya zaluncin sun maƙuri hafin nan a ƙarshe kuma a jefa shi a wuta kaga wannan hadisin shi ma ya nuna cewa ashe ko da mutum yana tsammanin da ake cewa rahamar Allah to in dai ya zalunci wani bawa to sai ya rama musu wannan zaluncin idan aikin kirki ne gare shi to a aikin shi za a ɗauka a bashi idan bashi aikin kirki zanihin wannan wanda ya zalunta za a ɗauko a lafta mashi ƙarshe kuma a sa shi a wuta kamar yadda manzo Allah ya faɗa wani hadisi na biyu da cikin sahih muslim yake cewa atadawuna manil muflis kun san wane ne almuflis wanda za a yi ma wani fari wanda kawai bashi da komi wanda kamar yanzu kawai yana da dukiya yana da shago cike da kaya kawai yau suna yi suna bin shi bashi kawai zo su amshi ta kamar yadda yan banki suke yi kawai kana cikin gidan kawai zuwa amshi wannan gidan naka da mota da komai amshi yanzu ka dawo baka da kobi to manzo Allah ke tambaye sahabbai kun san wane ne wannan suka ce ai mu a tunanin mu kawai wanda bashi da dukiya wanda bashi kuɗi bashi komai shi ne lokacin manzo Allah ke ce a'a almuflis ranar tashin kiyama shine wanda zai zo shi ga aikin kirki ya yi sallah ya yi azumi ya yi hajji amma kuma aji a leka ya zalunci wancan ya ci mutuncin wancan ya ma wancan ƙazafi ya yi da wancan to yanzu an zo ya za a biya wa'annan za a ɗauka yin aikin da na kirki a ɗauka a basu idan aikin shi ya ƙare kayan a biya su sai a ɗauko zunufansu a labta mushi ɗaushe kuma a sa shi a wuta to kaga wannan ma مالك وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع عبدين وذلك فدي أتكون حديثنا أبي هريرة كتكين صحيح ليك كتكين صحيح البخاري ليك تشوى من أخذ شبرا من الأرض دك وند يتوكي duk wanda ya karbi wani yanki na ƙasa shibra shine kamar kami guda wanda ya ɗauki wani ka da gwalgwadon kamu guda na ƙasa biyar haƙƙihi aka ce kamu kamar daga nan zuwa nan a gurgudan bigari haƙƙi ba tare da haƙƙin shi ba kawai na zalunci ba zala ce to wannan kusifa bihi za a kisfe shi ma'ana za a yi ƙasa da wannan za a yi ƙasa da shi wannan mutumin daga inda wannan ya ɗauka ɗin to za a yi ƙasa da shi ila sabihi na abu har zuwa ƙasa ta bakwai mana wannan idan ya ke cewa gona ce ya zo ya ƙara iyaka ko hili ne ya zo ya ƙara na wani wani abokin shi na wani makwabcin shi ya ƙara kawai ya yi kwance da kaya ya shiru to wannan inda ya ɗauka ɗin ranar tashar kiyama sai an maida shi ya zama to babba ranar tashar kiyama sannan kuma a ɗora mushi a saman kanshi sannan kuma a nema ya biya shi ma'ana za a ƙara mashi girma sai daga inda ya ɗauka kin wannan to za a yi ƙasa za a yi ƙasa za a yi ƙasa sai an kai ƙasa ta bakwai wannan kamar yadda mai wannan taƙiƙi yake cewa wannan lafazin husifa bai zo a lafazin riwaya bai zo a riwaya abu horewa ba a riwaya ibn umar ya zo a riwaya abu horewa abin da ya zo uwika au ɗauwaka hullahu shine Allah subhanahu wataala zai dora mushi za a dora mushi wannan abin da ya dauka abin da ya dauka na kasa ba tare da haƙƙi ba za a dora mushi a kan shi ranar tashi alƙiyama kaga wannan shi ma nuna cewa kaga idan dai mutum ya zalunci wani akwai haƙƙi wani a wajen ka to duk yanda ka zo da aikin kirki to sai ka biya wannan mutum wa fi sahihaini anhu haka nan dai a cikin sahihaini daga abi huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa narukum hadhihi allati yuqadu bani adam allati yuqadu banu adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam manzon Allah yake cewa wannan wutar taku manzon Allah dan ku gane sai yake cewa wannan wutar dai allati yuqadu banu adam wanda yan adam ne suke hura ta wanda za a sa ice ko a sa gas ko a sa fetur ko a sa wani abu a kunna ta wannan wutar juz'un wani yanki ne ko kace yanki ɗaya ne min saba'ina juz'an min nari jahannama daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama ma'ana wannan wutar kamar kawai yanki ɗaya ce aka ɗauko daga cikin wutar jahannama to wannan wutar ma kalle da take da zahi to amma wai sai an yanki ɗaya ce daga cikin yanki saba'in ƙalu sai sahabbai suka ce wallahi in kanat la kafiya suka ce to ya rasulullah ai wannan ma ita kadai ta isa ta halakar da mutum ta isa ta kona mutum ba gobe za ki rawa ai ba komi ya kone rumus in gida ne duk abin da yake cike kone sai kawai abin da Allah kaddara zai wuta to ai ita ma wannan ta isa ta halakar da mutum ta isa ta kona mutum qala sai manzo Allah kace fa innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa tis'ina juz'an kulluhunna mis kulluhunna mithlu hazziha manzo Allah ke cewa to ai ita wannan wuta ta duniya sai da aka limka a afon wannan wuta ta duniya fuddilat alaiha an limka ta akan an limka ta lahira akan ta da limki 96 shine limki 96 limkin limkin wannan wuta wutar lahira ma'ana kenan wutar duniya sai an limka ta so 90 da shi da tukwana za ta kai wutar duniya akwai sai an lumka ta soci sa'in da shi da tukwana za ta kai wutar lahira kamar ka ce kawai ɗaya ne a cikin aka ɗauka ɗaya ne a cikin kategorin cells aka ɗauka a cikin yankin wutar jahannama to a cikin wannan casa'in da shidda ɗaya ne aka ɗauka shi ne kamar wannan zayin wutar jahannama zayin wutar duniya kenan ka ga wutar duniya sai an yi mai da za a ce ko dibi wannan inda sai an lullumka ta ta kai kusan 96 tukwana za ka kai wutar lahira zahi 96 eh abu 60 na 69 da tara afuwa 69 to 69 ma'ana kenan kaga a cikin 70 ne aka ɗauɗe ko to wannan 69 ita ce aka ita ce wutar lahira a cikin 70 ne aka ɗauɗaya yake cewa kulluhun na mitul hawiya dukka wa'annan 69 kamar yadda wannan zahin duniya take haka zahin take to yanzu aka zo kuma aka rubin ya dama ai dole zahin ya rubin to ko wutar duniya ko lumka ta biyu aka yi ai tashin hankali kaga wutar da aka kunna ta da icce ba ɗaya bace ga wutar da aka kunna da gas wutar da aka kunna da gas ko da da fetur da da ya dace da essence da gas da yanayin gazo duka cin hukunsu ba guda bane sannan kuma shi ma itti ba guda bane to wannan a zo a ce duka a haɗe su sannan kuma a zo a ƙara limka su kai kusan saba'in wani irin zaki tunanin za su iya badawa to wannan kaga shi ma wannan hadisi ne wanda zai nuna tsoratarsuwa ga cewa kenan an tare Allah ya tare ta ne ga wanda suka saba mushi wanda ba su bi dokokin shi ba a nan duniya وفي المسند وفي المسند عن معاذ a cikin musnad dai malik cewa daga mu'adh ibn jabal yake cewa awsani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kita manzo Allah ya yi mun wasiya fa qala sai manzo Allah kita la tushrik billahi shay'an la tushrik billahi shay'an kadda ka hada bautar Allah bai mana kadda ka yi shirka ga Allah ko ma da menene wa in qutilta aw hurikta ko da an kashe ka ko da an kona ka to ka yarda ne ka hada bautar Allah da wani wala ta'uqanna walidayka kadda yarda kakka yarda ka saba ma mahaifanka wa in amaraka an tukhrija min ahlika wa malika koda a ce sun umarce koda a ce an umarce ka ka huta daga cikin iyalinka ka huta daga cikin dukiyarka to kakka yarda ka saba wa mahaifanka manzala kita wala tukanna salatan maktubatan muta'ammidan kada ka yarda ka bar sallah ta wajibi da gangam fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wanda wanda ya bar sallah ta wajibi ta gangam to faqad bari'at minhu zimmatullah zimmal Allah alƙawalin Allah ya kubuta daga daga wannan mutumin ma'ana alƙawalin da Allah dauka cewa in kai sallah zai kare ka zai baka lada zai saka daga cikin masu horon shi to duka wannan alƙawalin ka ya tafi da kun ya tafi da kan wannan mutumin wala tashribanna wala tashrabanna khamra manzo Allah ce sannan kakkai da ka sha giya fa innahu ra'sa kulli fahishatin saboda shi shan giya shine shugaban dukkan wani albasha dukkan wani zunubi shi yasa ayi ma shi yasa ma kace ma giya mece ummul khaba'is ita ce uwar dukkan wani laifi saboda in ka aikata inda a ce in inda a ce mutum bai sha ba giya zai aikata laifi daya to in ya sha giya yana iya aikata guda uku ko ya aikata goma sai manzo Allah kace wa iyyaka wal ma'siyati na ka shedinka da saba ma Allah na ma ka shedi ga saba ma Allah fa innal ma'siyata tahullu sahdan la saboda ma saboda saba ma Allah yana sanko da hushin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin malamai sun ce hadisi ne wanda akwai rauni a cikin shi saboda wani sahabi da yake ciki shine Abdurrahman Abdurrahman ibn Ubay ibn Jubair bin Nufayr suke cewa wannan sahabi shi bai ji ba daga Mu'az to a afwan ba sahabi ba rawi saboda wani rawi da ke cikin shi wannan rawi din bai ji ba daga Mu'az to ko da dai hadisin bai tabbata ba hadisin idan muka dauka idan muka dauka ofi na hadisin ai akwai jimloli wanda suke ƙara wanda suke goya musu baya idan muka dauka kaga a shirka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ma hana shirka sannan ko ko a wajen biyayya ga uwaye sai da ya umarta yake cewa ko da uwaye yadda aka ce abincin suka umarci mutum ya mutse ya hada shirka da Allah ba lokacin nan kai ya musu biyayya sannan kuma Allah ya umarni a bi mahaifa ya hana a saba musu sannan Allah subhanahu wataala ya yi kashedi ko kuma ya yi wa'idi ga wanda zai bar sallah da gangan ba tare da wani uzuri ba sannan kuma Allah ya hana shan giya sannan kuma Allah ya hana a saba mushi kuma ya bayyana cewa a saba mushi shine yake janyo fushin Allah duk mutanen da Allah subhanahu ya halaka sai ka yana cewa bima kanu ya'malu jaza'an bima kanu yaksubu an musu wannan sakamakon ne saboda abin da suka aikata kenan kaga wanda yake nuna cewa sa'a mu Allah subhanahu wataala abu ne wanda yake janyo fushin Allah subhanahu wataala mala yake cewa mala yake cewa wal ahadith fi hadha al babi ab'af so muke yi kokari mu ga ko mun kare wannan babu wal ahadith ko da ne wal ahadith fi hadha al babi da'afun mala yake cewa hadisai a cikin wannan babun da muka janyo hadisai ne limkin ma zakar limkin abin da muka ambata akwai hadisai biya wanda muka bari malaki ta fala yan bagi liman nasa nafsuhu an ya ta'ama anha bai kamata ba ga wanda ya ima kanshi nasiha ya makabce ga kallon wannan hadisan wa yusul nafsuhu fil ma'asi ya saki kanshi ya saki kawai ranshi ta tayi a cikin sabo wa ya ta'allaqu bi husni raja'i wa husni wa husni zanni kawai ya rataye cewa shi yana yana yana kaunar abin da yake wajen Allah sannan kuma yana kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala malaki bai kamata ba ga wanda duk wanda ya san wannan hadisan to ya yi wannan hali wale ke cewa qala abul wafa ibn aqil abul wafa ibn aqil ke cewa ihdiruhu wa la taghtar bihi ka kiyaye Allah subhanahu wataala kada ka bari ka gudar ka duga Allah subhanahu wataala fa innahu qata al yada fi thalathati dirahim saboda Allah subhanahu wataala ya kaddara a yanke hannu a abin da ya kai kulgudan dinari uku mana wanda ya sata idan abin da ya sata wannan ya kai kulgudan dinari uku za a yanke mishi hannu وجلد الحد في مثل رأس الإبرة في الخمر سنة الله سبحانه وتعالى يا يا حدي يا سنيا وكمتن حدي ga wanda ya sha giya gwalgwadon kan allura gwalgwadon kan allura ko in mutum ya sha giya wanda za a iya mashi haddi ma'ana nan abin da malai ke nuna cewa a a kamar girma wannan abin da yake kamar yadda Allah subhanahu da yake wadi a cikin hadisi yake cewa abin da duk ya sa mutum yayi maye kadan din shi ko ko da yawan shi haram ne to kaga da kaɗan kin jiya da haram da da da kadiriya wata in dai za ta an yi maye to duka wannan haramun ce sannan kuma za a iya yi wa mutum haddi malaki ta wa qad dakhalat wa qad dakhalat imra'atun nar fi hirra sannan kuma ga wata mace ta shiga wuta dalilin kyanwa saboda bata kyauta mata ba ta shiga wuta washta'alat ash-shamlatu naran ala man ghallaha wa qad qutila shahidan ga kuma wuta ga al-ghallatu shine ga wata riga farmala ko kace wata devordan ta kama da wuta akan wanda ya ga wanda ya sace ta ko wanda ya dauke ta kafin a raba alhali kuma an kashe shi a shahidi wannan malamin yana cewa idan Allah subhanahu wata'ala yayi ukuba ga wa'annan mutanen to ya za ka yi tunanin cewa idan ka saba masa ba zai maka hukuma ba mutum ne ya yi sata an yanke mishi hannu mutum ne ya sha giya an mishi bulala mace ce ta ta zo ta kunta ta ma musta an sa ta wuta mutum ne ya je ya yi jihadi an kashe shi a jihadi amma dalilin sata wata riga da ya a cikin ganima ya shiga wuta to yana fi tunanin cewa ga kuma wanda ya zo ya sa ma Allah ya kimin dokokin shi malaki ta wa imamu ahmad wa qala al imamu lokacin kisan laibo wannan kenan ne dai ya kawai da na so mu dan kare shi wallahi saboda babu an ji ma'ana yin shi
ci gaba
eh إن شاء الله بقول لك تعالى أبو الله